بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لكادوا أولا رانا ta ainihin wato asabar yau muna hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira wacce ta daidai da ashirin da daya ga watan biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar a da shida miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an domin ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata na ramadan allah muke roƙo ya sanya mana albarka a cikin abin da za mu faɗi ya ba mu ikon faɗin daidai ya kuma kare mu daga barin karanta kuskure jama'a musulmi idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta casa'in da hudu a cikin jerin ayoyin wannan sura mai albarka سورة الأنعام فدن الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وند أيوم إن شاء الله تعالى kai tsaye za mu tashi akan aya ta shafa'in da biyar fadin Allah ta'ala inna Allah falikul habbi wan nawa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الله فالق الحب والنوى للي ألا نيتي تابع قايا دكما قلا دبيل كو دكا من أبني قلو يخرج الحي من الميت ينا فتر درايي دكتشم تتشي wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma ke fitar da matacce daga cikin rayayye zalikumullah wanda ya aikata wannan shine Allah fa anna tufakun ta yaya ake kawar da ku gabar bin hanyar Allah ta yaya ake kawar da ku gabar bin gaskiya faliqul isbahi Allah ta'ala shine mai ceto da hasken safiya وجعل الليل سكنا كما يسن يدري يزما لوكش النصوة والشمس والقمر حسبانا يسن قل الرانا دوتا يزما سنا ججو ياوا دومين للساف اللوكش ذلك تقدير العزيز العليم wannan kaddarawa ce ta wanda yake mabwayi kuma mai cikakken ilimi mai cikakken sani wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah shine dai wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr domin ku dinga shiryuwa da waɗannan taurari ku gane hanyoyi a cikin duhun dare akan tudu da kuma cikin teku qad fassalna al-ayati haqiqa mun yi bayanin ayoyi daki daki liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke ma'abuta ilimi a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana bayani ne game da girman kudurarsa bayan ya kammala wancan bayani game da labarin mutanen da ke ƙirƙirar ƙarya su jingina zuwa ga Allah da irin abin da Allah ta'ala yake musu sai Allah ta'ala ya juya zancen zuwa ga nuna ƙarfin ikonsa akan gudanar da dukkanin komai a kuma lokacin da ya dace Allah subhanahu wa ta'ala sai ce lalle Allah shi yake tsaga ƙwaya ƙwaya a nan ana nufin kowace irin ƙwaya ƙwayar masara ƙwayar wake ƙwayar zangarniyar dawa da dukkanin abin da ka sani mai ƙwaya asali idan ka dube shi ƙwayan da ake shukawa din rayayye ne ko matacce ne na'am akwai rayuwa a jikin shi babu rayuwa amma idan ka je ka shuka saboda rayuwar na jikin ruwan da za ka aje ƙwayan a haka babu ruwa tare da shi to har duniya ta nade zai zai yiwu a ce ya ya tsara ba zai tsara ba dole sai da ruwa tunda Allah ya ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya kowane abu ya zama sinadarin rayuwarsa shine ruwa to Allah ta'ala shine wanda yake faliqul habbi wan nawa shine wanda yake tsaga kwaya idan ka shuka basara yanzu sai ta tsage ta fashe sannan take tsarar da mene take tsarar da ainihin wato iri na shukan da zai zama za a yi amfani da shi wanda zai amfana sannan bayan ta girma kuma ta yi yabanya nan kuma za ta fitar da mene za ta fitar da ɗa ko zangarniya a jikin zangarniyan nan wa yake tsaga waɗannan fulawoyin har a samu ɗa a jiki Allah subhanahu wa ta'ala shi yake shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarfin ikonsa Allah ta'ala ce afara'aytum ma tahrufun ku bani labari game da abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'una wai shin ku ne kuke tsirar da shukan idan kun shuka ko ko mu ne masu tsirarwa babu shakka Allah ne mai tsirarwa don haka idan ka duba wannan ikon Allah ne Allah ta'ala shi ke tsada kowace irin kwaya wannawa da dukkanin kwallo annawa anan ƙwallon dabino ƙwallon mangoro ƙwallon fiya ƙwallon kowane irin abu mai ƙwallo a ciki wanda wannan sai an tsaga abin an ciro ƙwallon a tsakiya to shi ma in ka duba ai galibi idan aka shuka shi me yake yi sai ya tsage sannan sai ga irin ya fito a ina a tsakiyarsa to wannan Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake yin wannan to Allah ta'ala sai yake cewa yukhrijul hayya minal mayyit Allah yana fitar da rayayye daga cikin matacce yanzu ƙwayar masara idan ka kalle ta a karan kanta ba rayayya ba ce ƙwayar dawa ba ta da rai ƙwallon mangoro ba shi da rai amma idan aka shuka shi ita ma ƙasar matacciya ce an gane wannan babu rayuwa a jikin ƙasa sai an sa ruwa ruwa shi ke fitar da sinadarin halitta na rayuwa me yasa ina za ka sami wannan Allah ta'ala yana cewa wa min ayatihi annaka tara al-arda khashi'a daga cikin ayoyin Allah za ka ga ƙasa ƙasasciya mataciya fa idza anzalna 'alayha al-ma idan muka saukar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta kumbura wa rabat sai ta tsage فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت sai Allah ce innal ladhi ahyaha lalle wanda ya rayar da wannan kasan la muhyil mauta shine wanda yake rayar da matattu kenan kaga Allah yana nuna mana samfurin yadda zai fitar da wa zai fitar da matattu a cikin kabari kai ma bayan an an ainihin wato birne ka kasa ka ragargaje ka gama to kuma Allah ta'ala zai zo ya gina halittarka a lokacin da ya ga dama a lokacin da ya so سورة الحج الله تعالى وترى الأرض هامدة ذاك بقتا كيك تشيا باب ونرى وأكنتا فإذا أنزلنا عليها الماء إذا مك سكد وأكنتا اهتزت سيت كمبرة وربت سيت ثادي وأنبتت سيت ترر من كل زوج بهيج نقوة نكير نوئي نشوكا وانديك أبن بنكاي أئلو الصوت فاطر الله تعالى نشوى وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله تعالى كشوى شيني ولي أيكو إذكا تكيم بربرا هدري أسمع سي الله تعالى سي سوكد الرواح سي rayar da wannan garin matacce wannan garin da ake magana ita ce ƙasa sai ya rayar da ƙasa matacciya fa ahyayna bihi al-ardh ba'da mawtiha sai mu rayar da ƙasa a bayan mutuwarta Allah sai ce kadhalika nushur kamar haka ne Allah yake tayar da ku a bayan mutuwar ku a ranar alkiyama waɗannan ayoyi jama'a dukkanin suna nuna menene kudura da ƙarfin Allah na iya gudanar da kowane irin abu يخرج الحي من الميت الله أنا فتد رأيه دقى السمة الشيء ومخرج الميت من الحي كما الله شيتي فتر دواني ما تتشي دقى تتن رأيه أنني ما لمن تفسير سكدنغا أنه ما تدفجلا دكما ينبياني إذا كدوبا ذاك الشيوى أكتشي يخرج الحي من الميت أثنوا قيدك هذا تكي تكي تكي تكي ya rayayye ne ko matacce ne na'am matacce ne amma idan aka sanya shi makazan ta kwanta a kai ta yi kwanci a kansa ta murza shi ta yi masa wasu abubuwa sai ya zaune sai Allah ya fitar da ɗa daga cikin wannan kwan kaga ya fitar da raye daga cikin mene matacce haka nan yakan fitar da matacce daga cikin rayayye ita kazan da har ila yau idan ta yi kwai wace yin kwan kaza ita rayayya ce amma shi kwan asalin shi menene matacce ne to amma da haka Allah subhanahu wataala kuma ke fitar da kwan daga cikin ina daga cikin kaza ina fata an gane wannan haka nan mutum yana iya zama musulmi amma sai a waye gari ya haifi da kafiri kaga shi musulmi rayayye ne shi kuma kafiri wane ne matacce ne awa man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها idan ka duba asali za ka fitar da cewa musulmi shine rayayye mai rayayyar zuciya li yunzira man kana hayyan ay hayyul qalbi ay hayyul qalbi dan ayi gargadi ga masu rayayyar zuciya su ne mu'minai sannan kuma ana iya samun mutum kafiri sai kuma ya haifi wani mutum wani musulmi kaga nan ma Allah ya fitar da rayayye a cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin iwani rayayye duk wannan yana daga cikin ikon Allah ka kalli kwallon dabino da ake yarwa a bakin hanya dukkan su matattu ne haka ne amma lokacin da aka je aka shuka shi aka sa mishi ruwa ana ba shi ruwa lokaci bayan lokaci ya haɗu da zafin rana da photosynthesis da menene menene sai ga kuma Allah ta'ala ya tsirar da shuka daga cikin wannan kwallo Allah ta'ala mai iko ne akan dukkanin komai shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa ayatul lahumul ardul maitatu a wata kira'ar mayyitatu daga cikin ayoyin Allah aya ce na Allah za ka ƙasa matacciya أحييناها في مرايد إتا وأخرجنا منها حبا في مفتد قوايا دقتكنتا فمنه يأكلون دقتك سومتان فكتش وجعلنا فيها جنات من نخيل دقوانا قتادي متشياد ألا يراير في مسنة قونكين دبيني وأعناب دات إنبي وفجرنا فيها من العيون في قمم تساقا إدان يروى أتجنتا liya'kulu min samari domin su ci daga waɗannan 'ya'yan itatuwa wa ma amilatu aydihim ba hannayensu bane suka yi suka kera waɗannan 'ya'yan itatuwan da ake ci Allah ta ce afala yashkurun shin ba za su yi godiya akan wannan ba subhanallazi khalaqal azwaj kullaha Allah ce sarki ya tabbata ga wanda ya halicci nau'o'i nau'o'i na 'ya'yan itatuwa iri iri da kowane irin nau'in halitta iri guda biyu ya zama aure mimma tumbitul ardu daga cikin abin da ƙasa ke tsirarwa wa min anfusihim da su kansu karan kawunan su akwai namiji akwai mace wa mimma la ya'lamun kai har ma da abin da su mutane ba su sani ba Allah ya fitar da jinsi iri-iri daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya sanya su zanto masu rayuwa don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana fitar da waɗannan ayoyi ne domin mu gane cewa shi mai ƙarfin iko ne shi yasa Allah ke cewa zalikum ai fa'ilu hada huwa Allah wahdahu la sharika la wanda yayi wannan shine nan Allah madaukakin sarki shi kadai ba shi da abokin tarayya fa anna tufakun ai kaifa tusrafuna anil haqqi wa ta'diluna anhu ila al batil ta yaya za a dinga kawar da ku gabarin bin gaskiya kuna karkacewa zuwa ga barna fata'buduna ma'ahu ghayrahu awaye gari kuna bautawa Allah tare da waninsa babu shakka wannan ya kai mafi girman laifi falikul isbah Allah shine wanda ya tsage hasken safiya yanzu da dazu muna cikin dare ko alfijir yana ketowa sai ga gari yana shigowa hasken na zuwa a hankali a hankali a hankali dare na ƙarewa yini yana yana shigowa inda Allah ya kaddara dare da rana kamar yadda ake kawo wutar nefa ne ko ɗauke wutar nefa to da an sami matsaloli da yawa yanzu wani yana cikin gudu a mota kawai kawai sai ɗib hasken rana ta ɗauke kawai sai dare me zai faru da mutane da yawa sun halaka wannan yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa sai ya kaddara shi kansa hasken ya zama yana zuwa ne a hankali a hankali shi ta Allah ce faliqul isbah shi ne wanda yake tsagewa ka san abu tsagawa ai ba a cewa lokaci ba fakkarawa bane ai ko abin da kake tsagawa ko sai da kake zai tsaga yadi yakan fara daga ina daga wani wuri zuwa wani wuri shi yasa ma in ya ga dama in sai ya kwana amma da kawai da ya san almakashi zai daka ne to da babu magani shan wata kwana kuma mun gane wannan to tsari na Allah subhanahu wataala ke fadiqul isbah Allah shine wanda ke tsaga hasken safiya daga dare bayan an fito daga dare wa ja'ala al-layla sakanan Allah ta'ala shine wanda ya halicci kenan haske da mene da duhu baki daya ko kamar yadda ya faɗi a farkon wannan sura alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura shi ya sanya duffai da kuma haske an gane wannan saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi ya wannan aiki to shi ne nan wanda yake wa ja'ala al-layla sakanan Allah ya sanya dare ya zamto lokacin hutu lokacin samun natsuwa wash-shamsa wal-qamara husbana da dare da rana su kuma suka zamto lokacin Allah yana ya kaddara gudanar su ne saboda me saboda lissafin lokaci Allah ta'ala yana cewa wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayatan layli wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab Allah ya kaddara wannan juyawan dare da rana ne baki daya saboda me da gudanin ƙwallon rana da wata Allah ta yi ta'alamu adadar sirina don ku dinga gane adadin yawan shekaru wal hisab da kuma lissafi na lokaci kaga wannan wanda yayi wannan shi kadai ya cancanta abota masa kada hada shi da kowa a ainihin wato wurin bauta Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya wa rana haske mai zafi wal qamara nuran ya sanya wa wata kuma haske mai sanyi wa qaddarahu manazila kuma ya kaddarawa rana da wata din ya zanto kowanne yana da masaukai daban-daban me Allah ya ce wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab dan kusan lissafin yawan shekaru da kuma lissafin yanayin lokaci sai Allah ce ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halicci waɗannan jama'a ce da gaskiya yufassilu al-ayat Allah yana yin bayanin ayoyinsa daki daki bi bayan bi liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke ainihin ma'abuta sani shi yasa Allah ya inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari lallai sassabawan dare da yini inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari wama khalaqa Allahu fi samawati wal ard da abinda Allah ya halitta akan mai da kasai la ayatin haƙiƙa akwai ayoyi li qaumin yattaquna ga mutane da suke jin tsoron Allah suke kiyaye dokokinsa ya ku yan uwa waɗannan ayoyi suna nuna mana ƙarfin ikon Allah subhanahu wataala wajen gudanar da komai shi yake rabe hasken safiya wal layli idza as'asa Allah yake ina rantsuwa da dare yayin da ya lullube da duhu wal layli idza yaghsha ina rantsuwa da dare a lokacin da ya lullube da duhu kaga dukkanin waɗannan wannan hari idza tajalla da ina rantsuwa da yini yayin da kuma yini ainihin wato ya fara bayyana kaɗan kaɗan a hankali ina fata mun gane wannan to Allah ta'ala shi yayi wannan wa ja'ala al-layla sakanan Allah ya sanya dare ya zamto lokacin nutsuwa lokaci ne mai duhu saboda kowane irin abu ya samu natsuwa a cikinsa shi yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan sannan waja'ala menene waja'ala al-layla sakanan sai ce wash-shamsa wal-qamara husbana Allah ya sanya kwallon rana da wata jujjuyawansu ya zama lokacin lissafi ya kace gane lokacin asbahi yayi da bullowar alfijir hatta alfijir ya kace gane azhar tayi idan rana ta karkata ya kake gane asar ta yi idan ta ƙara karkata ta fara ɗan zafinta ya fara yin sauƙi ta fara yin ɗan jajaja kaɗan yaushe kake gane magariba idan rana ta faɗi ya kake gane sallar isha'i idan wannan jajaja da ke ainihin wato bangon yamma ya ɓace kinan kaga Allah ya san ya zama lokacin mene hisabin lokaci sai a ce to yanzu daga sallan asubahi zuwa sallan azhar awa nawa ne daga sallan azhar zuwa la'asar awa nawa ne daga la'asar zuwa magariba awa nawa ne daga magariba zuwa isha'i awa nawa ne sai an haifuwa ne a rana kaza ga watan kaza a karfe kaza lokaci kaza ko ba haka bane inda babu jujjuyawar rana da wata ai da an samu matsala ko ba kaman garin da aka wayi gari har yanzu garin yana nan ana cin shi na ko greenwich shi garin gaba ɗayansa dare ana yi wata shida rana kuma wata shida yanzu aka yana a duniya akwai wani yanki na florida a ƙasar amurka da wani yanki na ko ƙasar switzerland akwai lokacin za kamar dare yana tafiya da kanshi ne har masana ilimin kimiyya suna iya lissafin lokacin da ake samun irin wannan abu sai kamar daren ya tashi ne kawai ya koma can da zama yini sai ya tashi ya koma can da zama sai kaga an yi tsawon lokaci maganan azhar la'asar magariba isha'i sai dai kawai ana lissafin da agogo ne lokacin azhar yayi a je a yi a gama a tafi wajen aiki idan lokacin tashi yayi a tashi amma dai rana tana nan kwal ba maganan faduwa sai ta yi wata shida cur kun ji wani ikon Allah shi yasa Allah ce zalika taqdirul azizil alim kun ga wannan kaddarawa wanda yake al aziz ne mabuwayi ne mai ƙarfi ne wanda babu abin da ke gagararsa sannan al'alimu masani game da dukkanin komai yawancin bishiyoyin da kuke ganin sun suna rayuwa inda rana za ta yi fitowa gaba ɗaya da duk sun mutu saboda akwai sinadarin rayuwarsu a jikin mai a jikin ita ranar akwai irin tsirran da su kuma inda babu wata da daddare babu duhu su ma ba za su rayu ba saboda haka akwai tsirrai ko a ilimin atsibin nabawi wannan likitancin musulunci akwai tsirran da ke amfani da rana irin amfani da cewa jiki daban akwai tsirran da ke amfani kuma da hasken wata su ma akwai irin tasirin da suke wajen samun lafiyar ɗan adam daban da irin ciwon da in an samu sai amfani da wanda ke amfani da hasken wata da wanda ke amfani da hasken rana ya danganta da yanayin kwarewar shi likitan da zai bada maganin da kuma tsarin yanayin ciwon da ya lura da shi kaga kenan Allah subhanahu wataala ya kaddara mana dukkanin waɗannan domin su zamto darussa ne a gare mu mu gane girman Allah subhanahu wataala kuma ka taɓa ganin ranar da aka ce kai yau ga magariba ta yi amma dare ya kasa zuwa ko ya yi jinkirin zuwa babu wannan rana na juyawa ta kusa faɗuwa za ga duhu ya fara tahowa daga ina daga gabas yana tahowa shi ma jaran da zaran asbahi ta keto daga gabas sai ga rana ta fara ne ta fara tahowa za ta haska ta ture ainihin dare ya tafi shi ma dare ya zo ya ture hasken rana shi ma ya tafi sai ya lulluɓe mutane shi sa Allah ya ƙara rayuwa a haka wa ja'alna al-laila libata wa ja'alna an-nahara ma'asha kaga dare lokacin hutu da samun kwanciyar hankali rana lokacin kai komo da neman arziki haka Allah ta'ala ya tsara wannan rayuwar su kuma waɗannan rana da wata jama'a ba ɗaya suke a wuri guda ba wai duniyan ce ke juyawa a tafiya suke yi Allah cewa yi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ita rana tana tafiya ne zuwa inda aka kaddara mata zuwa matabbatanta sai Allah ce ne zalika taqdirul aziz al alim nan ma kun ji wannan kaddarawa ce ta mabuwayi ko masani Allah ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara bai wara ta riki wata sannan walal laylu sabiqun nahar babu yadda za a yi dare ya riga yini zuwa Allah ya riga ya tsara abinsa sai ce wa kullum fi falakin yasbahun kowannensu yana kan hanyar da yake tafiya kan orbit yana jujjuyawa kalman ja'ala lakum an-nujum Allah ce huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma shine wanda ya halitta muku me taurari to amma mu karasa wannan Allah ta ce zalika taqdirul azizi al-alim wannan kaddarawa ne nawa al-aziz wanda yake babu waye al-alim kuma masani a duk lokacin da Allah ya ambaci wasu halittunsa mafiya girma to daga shi sai ya ambaci wannan al'azizu al'alim a ƙarshe ina fata mun gane wannan idan mun koma suratul fussilat Allah ta'ala ya faɗi wannan qul qul aminini atakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا فالتي ذلك تقدير العزيز العليم duk wanda ya waɗancan ƙaddarawa ne na al'azizu mabuwayi kuma al'alimu masani ga dukkanin komai wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mughlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم كنا ما الله يبي يقار نمت العزيز العليم الله ما دوكشن سكيه لا تدمو sai Allah ya ce huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma Allah shine wanda ya sanya muku annujum sune taurari taurari menene hikimar da ta sa Allah ta'ala ya kawo taurari litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr ada babu GPS wannan global positioning system da muke da shi a yau wanda in ka je gari kawai zaka sa GPS ɗinka in kana akan abin hawa ko ka tafiya a kafa zai kai ka har zuwa anguwar da kake so ka je to a da babu wannan da me ake ganewa kuma kun san su larabawa ba irin yankin ba ka ce yankin nan akwai dajin kudaru saboda in kai yankin nan kana tafiya kana hangen akwai daji da tsaunuka a gaba to nan sai ga cewa a ai na gane ta inda nake tafiya a su larabawa babu wannan sahara shi kawai an gane wannan sahara ce ga ta nan iya ganinka babu iyaka to to ta ya zaka iya gane wa a cikin dare ka gane nan kudi ne nan arewa ne nan kaza ne da me zaka iya ganewa to sai Allah ya baya ku ilimi da taurari suke iya ganewa Allah ya ce wa alamat Allah ya sanya manya manyan duwatsu a duniya sannan wa bin najmi hum yahtadun da taurari suke shiryuwa zuwa ga gane hanyoyi da inda za su yi tafiye-tafiye ko iyayen mu fulani kuma har yanzu wannan abin yana faruwa wani idan yana tafiya a cikin dare idan ya kalli tauraro zai gane wannan tauraro kaza yana fitowa ne a ina a kudu tauraro kaza yana fitawa ne a arewa shi yasa yawancin kwatan kwatan kwatancen fulani in za su yi maka ce ka bi can sai kai arewa in ka kai sai kai kudu sai ka yanka kai gabas daga nan sai kai yamma ko ba ka bari ba shine lissafin kai abin da yasa baka gane wannan saboda kana rayuwa a gari ne akwai hanyoyi akwai hanya kaza an kaza sai ka anguwa kaza amma kana tsakiyar dokan daji baka san ina za ka ba to kaga wannan kana bukatar wanda zai gaya maka inda za ka yi jama'a ina fata mun gane wannan kaga wannan ya nuna maka cewa hatta ita kanta rana in ta fito ai a lokacin ta fito daga gabas in kana tafiya za ka gane nan ne gabas ko haka ne in ta kawo tsakiya ta karkata za ka gane nan ne yamma ko in ta je faduwa za ka gane wuri kaza ne yamma to garin yana yammaci ne ko yana kudanci ne ko ko yana arewaci ne to duk wannan da kwallon rana da wata ake ganewa sannan kuma da waɗannan taurari da Allah subhanahu wataala ya halitta zaka jama'a taurarin nan Allah ya halicce su ne kun ji dalili litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr dan ku shiryu ga waɗannan taurari ku gane su a cikin duhun dukkan dare da mene da cikin teku Allah subhanahu wataala shi ya muku wannan alkhairi sai Allah ya qad fassalna al-ayati haqiqa mun yi bayanin ayoyi a fili daki daki li qaumin ya'lamuna ga mutanen da suke ma'abota hankali ma'abota sani masu kuma nisanta dukkanin wata banna to mu kuma bangare na biyu taurarin da kuke ganin su nan ila idan ka kalle sama a cikin dare wanda akwai taurari birjik za ka iya ganin wasu taurari ka gansu masu ɗan haske da yawa haka ne wasu masu haske kaɗan-kaɗan sai ganin kamar waɗannan gungu guda ɗaya can gungu guda ɗaya can ma haka waɗannan a turanci su ake ce ma mene galaxy akwai galaxy akwai milky way kowane galaxy guda ɗaya da kuke gani na taron waɗannan taurarin akwai taurari sama da miliyan ɗari a wannan wurin taurari miliyan ɗari a cikin abin da kake iya ganowa kai idan ka ne ke takaitaccen gani amma suna nan kuma sannan wasu taurarin da kake ganin su yan ƙanana sun fi girman wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta ku ji girman Allah jama'a amma daga nan kana ga wasu ɗan mitsi mitsi amma da za a sanya maka asalin na'urar da ke jawo ta gansu to in ka kalli asalin abin da ake cima menene ma me system ma tunanin geography solar system tsarin yadda Allah ya halicci duniyoyin da ke zagayawa tsakankanin rana to za ka tadda cewa akwai duniyoyin ma da sun fi wannan duniyar tamu girma kuma an duba an gaba wani abin da ke rayuwa a wannan wuri a nan duniyar mu ne ake samun cikakken rayuwa muna da gravity muna da kaza muna da solar system muna da abubuwa iri-iri waɗanda Allah ta'ala ya wanda mu rayuwa nan saman da kake gani kana haurawa kaɗan ɗan kilomitoci kaɗan za ka hau sai ya zama kawai za ka samu sanyi ne wani wurin kana haurawa sai ka samu zafi wani wurin kana haurawa sai zan babu oxygen dan adam ba zai iya rayuwa ba ka ji can ozone layer da ake magana to nan idan ka dawo sai ka kalli duk taurarin da kake ganin su a kowane milki way guda daya ana samun taurari kusan 100 billion ina fata an gane abin nan abin da ya shafi ainihin wato kowane bangare daga cikin bangarorin taurari shi yasa su taurarin kuma Allah ya sanya su bayan wannan aiki wani aiki suke yi walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha hakika mun kawata sama ta duniya da fitulu waja'alnaha rujuman lishayatin kaga na farko domin ya zama mene kawa ga sama na biyu fa rujuman lishayatin domin su zamto abin harbi makami mizayil wanda ake harbin shaidanin aljanu waɗanda ke tashi zuwa sama don su je zantukan mala'iku su rungo da gudu su gaya wa bokaye kaga a ce kwata-kwata Allah bai halicci waɗannan watanni don a yi bokanci da su ba bai halicce su don a gane tauraron wani da tauraron wani iri kaza ba ne saboda aka aure bai dace tsakanin wani da wani ba saboda tauraron sun saba duk wannan abin jama'a wallahi bokanci ne duk wanda ya wannan ya kafirta ya bar addinin musulunci domin ka ji abin da Allah ta'ala ya halicci watanni saboda shi ka ji dalilin da yasa Allah ta'ala ya sanya mene taurari walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin kaji muka sanya saman ya zamto masaukai daban-daban ne na taurari wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim kuma muka kiyaye ita saman da waɗannan taurari daga dukkanin wani shaidan jefaffe wanda wannan ya nuna maka shine asalin makasudi shi yasa a cikin taurari ko akwai wannan yake cewa shuhu su kaman taurari ne amma na wuta wuta da ka sani wannan ka san bomb yanzu za a hada shi sai an ji an nemo sinadarin uranium an nemo sinadarin kaza da kaza an nemi abin da in aka harba zai kunna wuta ya harba shi mizal ɗin ya tafi to shi na Allah automatically taurarin na nan ne shi yasa aljinu suke bayanin cewa wa anna lamasna as-samaa ad-dunya wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba shi a da muna iya tashi mu je sararin samaniya mu je mu dan saurari jin abinda mala'iku ke tattaunawa amma yanzu mun je sama fawajadnaha muli'at sai muka san same su an cika su harasan da tsaro wa shuhuban da kuma wasu irin taurari da ake ce mai yula waɗanda dukkanin wani shaidanin aljani da ya ƙoƙarin zuwa ya tashi ji za a harbe shi da wannan amma ba su fasa ba har yau suna nan suna wannan ƙoƙari da kuma wannan aiki da suke yi da waɗanda suke aiki da su hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yaqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabata shu'batan min as-sihr duk wanda yaje ya koyi wani bangare na ilimin taurari domin ya iya gano wani abu na gaibi da Allah ta'ala ya boye manzon Allah ya ce wannan ya koyi wani bangare na tsafi zada ma zada wanda ya ƙara ya ƙara ƙwarewa to ya ƙara ƙwarewa ya ƙara yin nutso a cikin kafirci in ji annabi Muhammad to kaga da babu hadisi sai a ce ba haka bane ba amma ga shi manzon Allah ya faɗi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sihiri menene kafirci manzon Allah ya ijtani mustaba al mubiqat ku nisanci zulubai guda bakwai masu halakarwa manzon Allah ya ce ashirku billah shirka da Allah sai ce wa sihir da kuma tsafi ka koma suratul baqara Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulaiman sai su tabi abin da shaydanu ke karantawa game da mulki game da mulki Annabi Sulaiman Allah sai ce wa ma kafara Sulaiman amma shi fa Sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru kaga ana Allah da cewa ma sahara Sulaiman ba sai ce wa ma kafara Sulaiman saboda abin da suke karantawa cewa Annabi Sulaiman mai sihiri yayi har ya sami ya iya mallakan waɗannan aljannu da kowa da kowa Allah ya bashi wannan ƙayataccen mulki shi kuma Allah ta'ala yake cewa mu muka bashi mulki ina fata mun gane wannan babu wani tsafi da ya Allah ne ya ga dama ya bashi shine ya roƙa yace rabbi habli mulkan Allah ka bani wani irin katafaren mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda ba za a ƙara ba wani ba a bayana Allah ce innaka antal wahhab Allah kai ne mai bada baiwa kai ne mai kyauta kaji fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد التي هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب تكاجي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كيف يعلمون الناس السحر كذا أشياء فيه رسي كويروا فيه ركم كافر شيء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما رمت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ina wannan tarbihi ne jama'a dan jama'a da yawa mu a yau wallahi sun samu tauhidin ya samu matsala sai ka tadda mutum ko kasuwanci zai yi sai ce bare je sai an duba mar to inda wanda ke duba makan yana iya yin wani yana iya kansa wani abu ai da bai zauna inda kaje ka same shi ba ko kai kake zuwa ka same ka dan bashi dan dubu biyar ko dubu bakwai kawo kaza mai wake wake ko kawo bakan akuya ko ka kawo kaza da kaza duk dai yan dabarun da ake yi dai to wannan kaga kenan ya zama cewa yanzu kai yanzu kai kai ne sa'an shi da ka zo wajen shi eh kare kuwa eh shi yanzu ya samu abinci mun gane wannan jama'a arziki nawa ne ne inna Allah huwa ar-razzaq Allah shine mai yawan azirtawa zul quwwatil matin kuma na rantse muku da Allah babu wani abin da zaka iya a duniya a ce shine zai rike maka arzikin ka ba zai gudu ba awalam yaraw anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir shin ba ku gani ne ba ku da masaniya ne Allah shi ke shimfida arziki ya baiwa wani mai yawa wa ya ƙadiru kuma ya ƙuntata wani ya bashi ɗan kaɗan? Wace wannan? Allah ne. Kul ma inda Allah khairun min lahwi wa min tijara wallahu khairun raziqin. Allah shi ne mafi alheri masu azurtawa. Annabi Ibrahim ya ce mutanen sa fabtahu inda Allah rizqa. Ku nemi arziki a wajen wa? Allah wa abudu washkuru la. In kariya kake neman tsaro da kariya kan da kula uzai ga manzon Allah ya bayar. ya ce sun isan maka daga dukkanin wani sharri dukkanin wani matsafi dukkanin wani dan duba dukkanin wani dan kaza wallahi ka karanta mu'awuzatai ne ka karanta qul huwallahu ka karanta falaki ka karanta nasi ka karanta ayatul kursiy ka karanta ayoyin ƙarshen baqara ka karanta sauran ayoyi na alqur'ani Allah zai baka kariya zai baka tsaro manzon Allah bai taɓa yin wani tsafi dan ya baiwa kansa kariya ba kuma Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ke tsare ka da barin sharrorin mutane Allah ya sa mun gane da haka jama'a kun ji wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal bahr Allah ta qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamuna hakika mun yi bayanin waɗannan ayoyi ga mutanen da suke ma'abuta sani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a daga waɗannan ayoyi mun ji abubuwan da suke karantarwa kai tsaye don haka ne kokari mu bi Allah subhanahu wataala مبوتا مدشي كدي الله تعالى شي غبل شيوا
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله تعالى يشهد وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة الله تعالى شيني وندا يسامر دكو يهل التاكو دقري قايا ايتل شيني النبي آدم duk wani wanda ka sani a duniyar da gare kwaya ɗaya yake ita ma hawa'un uwarmu daga wannan haƙarƙai na jikin annabi adam aka yi aka hadishi kaga ya rai ci kwaya ɗaya ɗaya ɗaya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku kiyaye Allah ku tsare dokokin Allah nan wanda shi ya halitta ku daga rai kwaya daya وجعل منها زوجها ya kuma sanya mata ya halitta mata matarta daga jikinta kaji wa gasta minhuma rijalan kafiran wa nisaa daga su biyun Allah ya yada dukkanin mutane maza da mata a kowane hassa na duniya baki daya kaga wannan ya nuna maka kudiran Allah karfin Allah wajen iya halitta wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida shine Allah ta'ala wanda ya samar da ku daga rai kwaya ɗaya ya halicce ku daga rai guda ɗaya fa mustaqarrun sannan ya ajiye ku a wajen wani zama akwai mai tabbatuwa wa mustauda sannan kuma akwai wanda yake wani wurin ajiya qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun haƙiƙa mun yi bayanin ayoyi daki daki ga ma'abuta fahimta masu su gane su fahimta wannan aya tana magana ya jama'a ce Allah ta'ala shi halice mu daga rai guda nawa guda daya huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha kaga duk wannan to bayan Allah yayi wannan sai Allah ta fa mustaqarrun akwai wanda yake tabbatuwa to nan ne malamin suka sha bamban suka yi sabani me ma'anan fa mustaqarrun wasu malamin suke cewa abin da yake fa mustaqarrun shine tsakon ɗa namiji shine wajen zama duk wanda Allah ya kaddara zai halitta a gadon bayanka a matsayin ɗanka da wanda zai zama jikanka Allah ya riga ya halitta su a gadon bayanka ina fata mun gane wannan zaka yawan ƴaƴan nan da Allah ya kaddara maka sai ka rasa su kafin ka bar duniya shi yasa in ka kai wasu adadin shekaru sai a ce ƙwayan halitta sun yi me sun ƙare wani kuma gashi a raye gashi da koshin lafiya malam amma baya haihuwa Allah bai ba shi kwan haihuwan ba shi kuma an gane wannan to Allah ya ce fa mustaqarrun akwai wanda yake tabbatacce wa mustauda a cikin tsatson namiji kenan gadan bayansa wa mustauda akwai kuma wanda ake ajiye shi suka ce to mahaifar mace nan ne wajen ajiya tunda asali ƙwayan mani ne mani a karan kansa yana da rayuwa in an bar shi haka a rayuwa a waje zai rayu ba zai rayu ba Allah ya sanya masa rayuwa ne a cikin jikin ɗan adam dan lokacin da maniyin ke fita kusan guda miliyan ɗaya ne da wani abu ke fita amma sai ƙwaya ɗaya ne ke shiga cikin ina cikin mahaifan wani lokaci a samu ƙwaya biyu wani lokaci ƙwaya uku wani lokaci ƙwaya tara wani lokaci ƙwaya goma akwai matan taɓa haihuwan ƴan goma ni na gani documentary aka yi musamman kuma ga san duka ƴaƴa ne ga san ƴan gudul gudul aka haife su kuma duka san rayu ko a garin nan akwai ta haife ɗan shida uku suka rayu uku suka mutu da talabba da yake zuwa nan muke karatu da shi shi ya bayan labari kuma ya nuna min abin a bidiyo ma da suka ɗauka ƴan shida ta haifa ita kadai kuma a lokaci guda wane mutum sai dai Allah an gane wannan kai mana Allah shi ne wanda yake da wannan to wasu malamai haka suke ka mustaqarrun wa mustauda sahabbai da yawa ma sun yi sabani wajen fassara kama Abdullah ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Abi Abdurrahman Sulami da Qais ibn Abi Hazim da Mujahid da Ata da Ibrahim an-Nakhai da Abdullah ibn Mazahim da Qatada bin Da'amah al-Salusi da al-Imam suddi da Ata al-Khurasani da sauransu suka ce fa mustaqarrun ay fil arham akwai wanda yake a wata matsara wata ma'ajiya suka ce shine nan mahaifa saboda me kace Allah ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma kuma muna tabbatar da abin da muka so a cikin mahaifa zuwa wani lokaci sananne ثم نخرجكم طفلا sannan mu fito da ku kuna jarirai kuma litablughu ashuddakum sannan ku kai lokacin samun ƙwari da ƙarfi a jikinku faminkum man yutawaffa cikin ku akwai wanda zai mutu da wuri wa minkum man yuraddu ila arzil umr cikin ku akwai wanda zai kai mafi kaskancin lokacin rayuwa shine lokacin tsufa Allahu akbar to kun je da Allah yake yi shi yasa wani zaka tunda cewa tun a cikin ma zai gama rayuwarsa kuma ya mutu kafin ya zo duniya sai a ce ai dan ma ya mutu yanzu sai a ce ya za a yi a inducing din ta da za ta haifi dan saboda kada kuma riɓewan dan a cikin cikinta ya haifar mata da wata matsala dan ta samu ta rayu wata ma sai an yi aiki ake cire dan to Allah kenan to wasu ka ce fa mustaqarrun ana nufin mahaifa an gane wannan ko mafi yawan saka suka ce wa mustauda suka ce akwai kuma wanda ake ajiyarsa suka ce aifil aslab a cikin gadon bayan ɗa namiji daga inda mani ke fitowa an rawaito daga abdullahi ɗan mas'udin da wasu daga cikin magabata akasin wannan ma'ana suka ce fa mustaqarrun ana nufin gadon bayan ɗa namiji wa mustauda ana nufin ina ana nufin ainihin wato cikin mahaifan mace shine akasin wancan da muka ambata wasu malaman suka ce fa mustaqarrun ay fi dunya akwai wanda ke tabbatuwa a rayuwar duniya ya rayu iyaka lokacin da Allah ya ɗiba mata wa mustaudaun haifu ya mutu inda kuma mutum zai mutu nan ne mustauda nan ne ma'ajiyar da ake aje mutum ainihin wato a bayan a bayan mutuwarsa kenan kai mustaqarrun ne a rayuwar duniya yanzu cikin mu nan kowannen mu nan inda aka haife shi daban inda kuma yake rayuwa daban sannan inda zai mutu daban wa ya san inda zai mutu wa ya sani wa ya san abin da ya mace za ta haifa wa ya alamu ma fil arham ila wani ce to ai yanzu ga na'urori sun gano ana iya gane ɗa namiji za a haifa ana iya gane ya mace za a haifa eh babu shakka ko a likitanci musulunci kafin zuwan na'ura ana iya ganewa idan ka dubi mace yanayin nauyin da ke ji kuma gefen dama nononta na gefen dama zai zama ya fi gefen hagu girma idan tana ɗaukar cikin ɗa namiji sannan akwai wasu abubuwa daban da ake iya gani ake gane wannan ɗa namiji za ta haifa akwai alamomin da ake gane kuma wannan ƙyamata za a yi ne za a haifa to yanzu mun ji ana iya ganewa wannan an gano abin da ke cikin mahaifa ko to a tambaye ka mana shin wanda za a haifa ɗin nan gwamna ne ko talaka shugaban ƙasa ne ko ko ciyamanni ɗan kasuwa ne ko manomi malami ne ko jahili ne arziki ne ko talaka makiyayi ne ko tailari wa ya sani inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shi ke da ilimin sanin yaushe alƙiyama za ta tsaya wa yunazzilu ghaitha Allah shi ke da ilimin sanin yaushe ruwa zai sauka su ma masu cewa sai hasashe na yanayi ko ba su ce tabbacin yanayi a hasashe ne sai hadarin ya haɗu kowa ya tsere gida sai kuma Allah ce ruwan ba nan bane sai a kada hadarin a tafi shi can wani wuri ya je ya zubar da ruwa da duk kun tsere gida sai kuma an waye gari gari fayo ba komai sai ka ruwa ya tsinke a yi ruwa mamako na ban mamaki to yanzu ruwan sama da za a yi mun ji kun yi hasashen yanayi za a yi ruwa karfe kaza a lokaci kaza to lita nawa na ruwa za a saukar kuma na awa nawa da minti nawa ruwan zai sauka kuma ruwan in ya yi in ya gara a ƙasa ina da ina zai kai ina ne ba zai kai ba wa ya sani wa yunazzilu ghaitha har yau ayan alqur'ani tana aiki sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifar mace eh in mace ce yanzu mun ji ka gane ma mace ce yaushe za ta yi aure ‘ya'ya nawa za ta haifa, jikoki nawa za ta haifa, wa ya sani, wa ya alamu ma fil arham. Sai Allah ce wa ma tajri nafsun ma za ta kasibu qada babu wata rai da ta san me za ta aikata a gobe. Wa ma tajri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a ina za ta mutu. Shi yasa Allah ce inna Allah alimun lalle Allah masani ne khabirun kwararre wajen sanin dukkanin abin da kuke aikatawa baki daya idan ka mustaqarrun wa mustauda shi yasa Allah ta qad fassala al-ayati haqiqa mun yi bayanin ayoyi daki daki sai shi amma li qaumin yafqahuna ga mutane masu fahimta masu ganewa su gane waɗannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala su ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala su ainihin wato yi suna zuwa gare shi Allah ta ci gaba da cewa
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر الله تعالى يتي وهو الذي أنزل من السماء ماء الله شيني وندي توكد روالك سمع فأخرجنا به نبات كل شيء سيبك فتد دكا من دنقو جنس الري دون الرواه فأخرجنا منه خبرا daga cikin abin da muke fitarwa sai muka fitar da nau'in shukoki kwarra kowane irin koyi da kake iya gani Allah ke fitar da shi nukhriju minhu habban mutarakiban wanda zaka ga mun fitar da wata kwaya mai hauhawa a jikin juna kaman dodon ayaba in ka kalle shi a yake jeri jeri ko gashi wannan gashi wannan a jajjiyar da juna nukhriju minhu habban mutarakiban muna fitar da dangogin ainihin wato ƴaƴa ƴaƴan marmari mutarakiban waɗanda suke hauhawa a jikin juna wa minan nakhli kaga daga cikin dabino kuma min tal'iha daga cikin wannan hudan nata qinwanun daniya akwai kwaya nono nono da muke fitarwa daga cikin wannan hudan kwaya daya huda ce da kwaya daya za ta fito ta yi tsawo a samu zangarniyoyi a jikinta kuma kwaya kwayan da biyu gansa an jajjera su a jajjere wannan aikin wane ne aikin Allah ne wa min an-naqli min tal'iha qinwanun daniya za ka ga mun sanya nono nono ko makusanci makusanci wanda mutum zai iya tsinka ya amfana da shi wa jannatin min a'nab sannan muka fitar da gonaki na inabi wa zaituna da kuma gonaki na zaitun wa rummana da kuma gonaki na rumman mushtabihan masu kama da juna wa ghayra mutashabih kuma ba masu kama da juna ba akwai cin karo na'am a zahiri kama akwai cin karo masu kama da juna amma ba masu kama da juna ba unzuru ila samarihi Allah ce kayi dubi zuwa ga waɗannan ƴaƴan itatuwa idza asmara yayin da ta fitar da ƴaƴa wa yan'i da lokacin da suke nuna ka duba ikon Allah inna fi zalikum lalle a cikin wannan gare ku la ayatin liqaumin yu'minun akwai ayoyi ga mutane ma abota sani ku duba yadda Allah ta'ala yake jama'a wuri za a gan shi fayau rana guda ce a zo a haka bohol a wurin a zo a gyaggyara a ce za a shuka gwanda a shuka inabi a shuka duk wani 'ya'yan marmari sai a shuka a wurin a gidan gona a yi wani ocean kowane irin tsiro da ka gani da ruwa yake rayuwa ruwan nan kwaya ɗaya da shi dabino ke girma da shi zaitun ke girma da shi masara ke girma da shi dawa ke girma ko da dukkanin dangogin abin da ka sai da ruwa yake rayuwa amma kowane irin kwaya da Allah ya fitar akwai irin santin shi da yanayinsa akwai irin zaƙinsa ko ɗaci ko bauri ko tsami sannan kuma akwai irin nau'in amfani da sinadarai da yake ɗauke da su wanda zai taimaka wa jiki wajen samun kyakkyawar rayuwa da kuma samun lafiya kun ga ba yake wannan Allah kaɗai ke yin wannan to ku duba yadda Allah ta'ala ya halitta wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay ashe duk wani tsoro da kaga ya fito a wani wuri ya fitar da shi Allah fa akhrajna minhu khadra muka fitar da qarra kowane irin nau'i na kore sannan ku duba yadda Allah ta'ala ya fitar minhu habban mutarakiban kwaya ne gashi yanzu dawa an tafiya take in ta kunsa kai ko sai ta zara kai sai ta fulawoyi jikin fulawoyin nan kuma kwaya kwaya za ga yana bayyana a ina a jikin su baki wanda Allah ya kaddara ba zai ba sai ya burtuntuna sai ya dunkule ya zama baki shikenan ya lalace wanda kuma Allah ya kaddara zai zama mai kyau sai ya fice ras kaga abin gwanin kyau ya fito kore ana nan ana nan sai kuma ya nuna ya zama mai ya zama yalo ya zama rawaya waye wannan Allah ta'ala yi waye jera kwayannin Allah ta'ala yi duk waɗannan ababe jama'a ikon Allah ne Allah ne iko sannan ka duba sai Allah ya ce wa zaituna wa rumman ga kuma zaitun ga dabino ko wanda shi ma daga wannan hudar dabino yake fita wa jannati min a'nab da kuma gonaki na inabai wa zaitun da kuma zaitun wa rumman da kuma rumman mushtabihan masu kama da juna dukkanin su kwarra ne ko suna fitowa kore wani mai ganye wani mai yado wani mai sanda wani mai bishiya kowanne amma za ga kore ne nan ne shine mushtabihan suna kama da juna ta fuskar halitta amma wa ghayra mutashabih amma ba su da kamanceceniya wajen ɗanɗano idan ka sa ƙwayan zaitun a bakinka za ka gina gishiri-gishiri haka yake da shi idan ka sa ƙwayar dabino da kake ji zaƙi idan ka sa ƙwayar inabi a bakin da kake ji wani ɗan zaƙi-zaƙi da wani ɗan bauri-bauri haka idan ka ci ƙwayar ruman za ka da yana da zaƙi amma ɓawon shi kuma ɗaci yake da shi don haka shi ana cin 'ya'yan cikin ruman amma ko ba a cin ɓawon shi ɗanye yana da illa bawan sai dai a yi sai dai a busar da shi bayan ya zai ya bushe a daka shi ya zama gari sannan sai zama mai magani wanda insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe daga cikin abin da Allah ya ambata mana dinnan waɗannan 'ya'yan itatuwa za mu yi bayani wani bangare na amfanin su ga jikin ɗan adam da Allah wani ya ji abin da zai iya amfana da shi wajen kulawa da lafiyarsa da abin da zai amfana da shi saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta yi tarayya a cikin lada wanda muka kusuri Allah ta'ala ya gafarta mana na'am a bai zama ɗaya ba abin da ya sa bai zama ɗaya ba shine binciken da ake yi na taurari shi yana tabbatar da alheri ne ko sharri samun alheri da sharri shi kuma wani abu ne na Allah e shi ne ce maka ai an gane wannan kowanne da yanayin yadda yake so wancan ana bincike ne a gano shin auren akwai alheri kuma in an yi za a sami yaduwan arziki ko ba za a samu ba za a samu matsala wajen zamantakewan da rashin fahimtar juna ko ba za a samu ba duk waɗannan ababe kuma na Allah ne ilimin gaibi ne wanda Allah shi ya baro kansa sani su kuma na asibiti bincike ne na ilimi ya gano ana iya haihuwan yara da cutuka a jikinsu sai a ce to yanzu in za a auren aje a gwada ƙwayar halitta a gani shin tsakanin mijin da matan za a iya samun irin wannan nau'in ƙwayar halittar idan sun zo su ma ɗin ba tabbas ba ne ana iya samun masu shi din su gama rayuwarsu gaba ɗaya ba a samu ko ɗaya a matsayin sikila kuma duk ɗaya ɗaya daga cikin guda hudu ne za a samu guda ɗaya duk cikin ƴaƴa hudu za a samu ɗaya sikila to shi ma yanzu binciken mu na malam musulunci ya gano cewa gaba ɗaya ma ana iya samun ƴaƴan gaba ɗaya a haife su ras ba tare da wata matsala ba kuma kaka ɗauka wani abu ne garin garin garahuni kawai mace za ta dinga sha idan tana da shi ta dinga dan tiba tana sawa a ruwan zafi tana sha da siga ko da zuma shikenan da izinin Allah zai raba wannan kwayan halitta ba za a samu atikla ba kawai kenan ma fi ASA za ta yi auren su lafiya kalau ba matsala wancan bincike na asibiti ya gano wannan kuwa ga bincike na malam musulunci bal ma idan an haifi yaro sikila yanzu yana iya warkewa shi kanshi wannan jin din yana iya canzawa daga A daga A daga FS ya koma AS daga AS ma yana iya canzawa ya koma AA akwai abin da za a baka ka dinga amfani shi kana sha da izinin Allah za kuma AA in kai AS ne duk bincike ya nuna wannan to kaga wancan shiga gonar Allah ne shi kuma wannan bincike ne kawai na zamani ya nuna ilimi ne kaga bambancin su bambanci na uku da zaka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka je sulhun Hudaybiya cikin dare Allah ya saukar da ruwan sama mai yawa sai manzon Allah ya ce yau mun wayi gari a cikin ruwa da ni'imar Allah duk wanda ya ce wannan ruwan an yi shi ne saboda tauraro kaza da kaza ya bayyana a wuri kaza da kaza sanadiyar tauraron Allah ya saukar da ruwa an wayi gari ya zama mai imani da taurari kuma ya kafirce mu Allah amma wanda ya ce an saukar mana da ruwa ne da fadalan Allah da jin kansa wannan ya yi imani da Allah ya kafirce wa taurari kaga abin a fili yake ina fata mun gane wannan wannan shi ne bambanci tsakanin wannan da wancan wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم نعم نعم eh
wannan malamin ya kan iya kulle kan shi yau wato bai nuna da yau ya jike ya kan iya tsara kan shi a cikin ɗaki kimanin watanni da suke wajen shida kamar yadda ya faɗa eh
ya kan san sai kan kuli kuli shi ya wuce na ɗari biyu ba zuwa ɗari ko ma arba'in mm yana ta ibadar shi wani lokaci ma in ya fito kuli kulin ma bai cinyewa saboda tsananin ibada da falala eh hadisin shi kaga wanda ya yi kamar sai su ya da mala'iku mm da ba sa ci ba sai yayi ibada mm ban sani ba ko akwai wani abu da ake ce mai hukuma da mura shi da wannan falalan
duk duniya ba mai wannan falon ƙarya ne duk duniya ba mai ita in tambaye ku annabi muhammad yana ci abinci ko baya ci yana bayan gari ko baya yi kuma in dai mutum salihi ne manzo Allah cewa ya duk wanda baya fitowa sallar jam'i sallan asubahi da sallan isha a jam'i munafiki ne in ji manzon Allah idan za ka bi wannan hadisi kaga shi baya fitowa masallar jami'i dukan jama'a a daki yake yi ba juma'a manzo Allah ya ce duk wanda ya bar juma'a guda uku bai yi ba Allah sai ya yi dauri akan zuciyarsa ba zai taba ganin alheri ba a rayuwarsa in gane wannan kuma sallar jami'i wajibi ne in ji manzon Allah kaga shi wannan ba mabiyin manzon Allah bane saboda haka galibi wallahu a'lam galibi masu irin wannan bokaye ne in yace ma ya shiga da kuli-kuli akwai aljannu da ke masa hidima suna kawo masa abinci yana ci amma tun da ku ba ganin aljannun kuke yi ba kaga ba za ka gane ba saboda ka zai tsawon wani lokaci yana abin da yake na da sunan ibada ne amma duk wannan abin shi za labarin zamu zo mu shiga ai wa ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm ai wannan sunan sunan tauhidi ce malam kuma tauhidi nan babu abin da zamu bari sai mun yi bayanin shi sanka sanka dalla dalla liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina Allah ta'ala ya samu dace sai aka maka rawa ko azumi na misali da mutum Allah ya ce na kwana uku ya ce shi Allah yana ci da shi yana shayar da kwarai da gaske shi wani ramu da ya kwana arba'in to ai shi aka ce maka shi kuma aljanu ke ci da shi ke sha da shi karau kallan ai da bambanci Allah ta'ala ya samu dace السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.